أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da isa ke ba mu damar dawowa wannan bagire mai albarka domin ci gaba da tunatar da kawunanmu da sauran jama'a akan shirya kaya zuwa tafiyar da ba ta da makawa shine zuwa lahira domin kowane lokaci tafiyar za ta zo ne a kuce meye shiri shine aikata abin da Allah yake so gwargwado nisantar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramtar duk abin da ake ce maka ba'ir ne babban zunubi to yakan iya kai mutum wuta kamar tuntuɓe ne a hanya mutum yakan iya faɗuwa kuma in ya faɗi bai san yadda faɗuwar za ta zo masa ba da fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya bi muna Allah ya muna gafara kurakuran da muka yi da wanda muke yi da wanda zamu yi nan gaba in ma har zamu yi Allah ya sani to Allah ya muna gafara ya bi muna albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karatunmu zai dora inda muka ajiye satin da ya wuce muna cikin kabira na ashirin da tara insha Allah za mu dora da yake yau kila ma za mu kai ƙarshen kabirar na ashirin da tara ɗin bismillahir rahmanir rahim mawizatun mala ce ga wani wa'azi wanda ya ta'alikinsa a kan karatun da aka yo na kabira na ashirin da tara wanda ya shafi kisan kai mutum ya kashe kansa kamar shi wannan mau'iza din ya shafi dukkanin kabirar da muka yi farko kawunan kamar duk ya tattara su ne sai ta'aliq ya wani ta'alika kaɗan na abin da ya shafi karatuttukan da aka yi a baya don mutane su mai da hankali kar su yi barin kayansu a hanya kar su yi tuntuɓe wanda zai iya kai su ga faɗuwa su halaka Allah ya kare mu ya ce ga wani gargaɗi zai mutane su mai da hankali a kai ibn adama kaifa tadhunnu a'malaka mushayyadatun wa anta ta'lamu annaha makidatan yace kai dan adam ibn adam ya kai dan adam na mamakin ka kaifa don me tazunnu kake ganin ko ke tunanin ko ke zaton amalaka mushayyadatun wa anta ta'lamu annaha makida ya kake tunanin wai cewa ayyukanka da kaloda din nan kana ganin wa ta'lamu annaha makidatan ya kake ganin kana aji cewa wai ayyuka wai kalo da ayyuka da yawa na ibada ne ka ganin kalo da da yawa hankalin ka ya koma a can ko kuma ayyuka ne da ka aikata kai dan adam na zunubai da yawa ka sani ka aikata wa ta'lam wa anta ta'lam kuma kai ka san annaha makida aikin da ka loda din nake alfahari ka loda in alherin ne ka loda da yawa ka tsiba shi da yawa kai ka san makida ce a kanka don ka san aikin akwai wanda baka yi shi don Allah ba kuma akwai inda ka samu tuba-tubai da yawa to yaya za ka yi ta alfahari da aikin da ka yi ganin cewa wai kila in ka mutu za ka shiga aljanna kamar kaba'ir din da muka faɗo din nan wanda aka yi cewa kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza din nan kai kila kaga ba kayin su kai a tunaninka kana ganin cewa kai na kwarai ne to ai kai ka san rayuwarka tana tana yi maka makida ne na ganin cewa kai na kwarai ne sharri take ma- take kulla maka akai saboda haka komi kyawun aikinka abin da ya kamata to kai ta tuba kai ta istighfari Ah, wai bahaushe yakan ce ko kana da kyawu hada da wanka ya ce a tunda yana da kyawu na za a tafi biki ko na harka ba sai na yi wanka ba ni da kyawu na to wankan zai sa ka yi kamshi ka ji daɗi a jikin ka samu lafiya in ba wanka komi kyawun ka sai ka dinga wari wannan warin kuma sai ya zama kyawun naka ya zama kazamta kenan wa kaifa tatruku ma'amalatal maula ya kai dan adam me yasa kake fita batun mu'amila da ubangijin ka zama da shi yin yin da'a a wurinsa wa ta'lam kuma kai ka san annaha mufidatan cewa yi wa Allah da'a abu ne mai amfani me yasa za ka yin eh, ƙasa a gwiwa kake yin saku-saku saku-saku wurin yi wa Allah da'a kuma ka sani yi wa Allah da'a abu ne mai amfani to me yasa kake yin sako-sako a wurin wa Allah da'a amma wurin abin da ba da'a ba kana zabura kana kokari har ma wani lokaci kana alfahari wai ni ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza na alheri kana to wa za ka yi ma gori Allah ce fala tuzakku anfusakum wa alam biman ittaqa har wani hadisi ma sai Allah ya ce abi tagataruna ni kuke ruda ku yi abu sannan ku zo Uh, kuna kuna kuna faɗin cewa kun yi a tunabbi'una Allah uh, bima bi- eh, bima bima bima bima bima uh, bima fi qulubikum a wani magana yanzu Allah ne za ku zo ku ku ku ku ku- kuna gaya ma abin da yake cikin zuk- zukatanku Allah ya riga ya sani ko ka faɗi gaskiya ko ka faɗi gaskiya Allah da ya riga ya sani wani lokaci mai kyau tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard yanzu Allah ne za ku zo ku yi ma wani gori kuna faɗa masa wani abu to ku kuna ganin akwai abin da Allah bai sani ba ne wa kaifa tuqassiru fi zad fi zadika me yasa kake yin ƙasa a gwiwa wurin shirya guzurinka na zuwa lahira wa qad tahaqqaqta kai ka tabbata ka sani annan ɗarika ba'ida tafiyan nan walla mai nisa ce ka sani wai yaushe ne za a yi tafiya tare da kai a wani ƙasa mai nisa tafiya mai nisa kuma jajin tafiya ya gaya wa kowa shi guzuri kyakkyawa shi ɗauki kaya masu yawa na abinci da na ruwa to kai kana da hankali kuwa za ka ɗauki abinci ɗan kaɗan ka ɗibi ruwan sha kaɗan ko baka samu abin hawa kwakwara ba kuma kana da damar samu to a dukkanin wani tafiya gajere ne tafiya mai nisa kam shine zuwa lahira domin wallahi aka tafi ba a dawowa ka taba jin labarin an ce ga wani ya tafi ya dawo ba babu ba wanda ya tafi ya dawo to ya kake wauta kake yi eh, sa eh, naƙasu kake eh, gajartawa a cikin guzurinka ka ko tabbatar da annar ɗari ka ba'ida tafiyar na mai nisa ce ya muridan anna ya kai wanda yake kau da kansa gare mu a wannan abin da ke gaya maka kana kau da kai dan adam kowane ne duk mutum ya shiga a cikin wannan magana to murid ake magana ya wanda yake jin wannan magana yana ah, kunne uwa shegu da, da, da, da ita yana fita batun abin da ake baɗaɗin nan ila mata hadal jafa to hadal jafa wannan wauta wal irad da wannan kauda kai na wannan wa'azi da ake maka shirya kayanka guzuri kamin tafiya ake yin sa an gaya maka shirya kai tafiya shirya kayanka shirya kayanka kana kauda kai ya kai wanda yake kau da kai ga irin wanda ga ga ga ga ila yake kau da kai to ila mata eh, ya muridan anna ila mata hadal jafa wal wal wal wal, wal irad wannan kau da kai da kake yi da wannan wauta da hauka da kake kana miƙe wuya kana shure abin da ake faɗa maka yaushe ne zaka daina ina zaka tafi to ina zaka tafi fa aina tazhabun ya ghafilan anil maut ya mutumin wawa wanda iraf kana gabarin tuna mutuwa ka sani wal umru la shakka fin qirat wallahi rayuwar nan ba shakka sai ta kare tana cikin karewa ka sani ka sani walau ishta alfan thumma alfaini badaha fala budda min yawmin tasiru ila qabri ko da an baka shekara dubu kace a ƙara maka wasu dubu a ƙara ma a ƙara maka ko dai dubu nawa a ƙara maka bayan dai wannan dubban dai mutuwa ne sai ka ji kanka mace a cikin kabari kuma sai ka ji kanka ko dai wata ko aljanna dole gida biyu ne kawai ba na uku Allah ya ba mu aljanna barka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muqtarran fi amalihi wa aidil manaya fi ajalihi taqriduhu bi miqrat ya muqtarran ya wanda yake rudadde yana ruduwa fi amalihi a cikin gurinsa gurace-gurace na ɗaukarsa ai yin na yanzu nasa gaba sai na yi kaza wani har ma wallahi ke cewa wallahi sai na yi kaza wallahi sai na yi kaza yin zama Allah ke ce ba la ta kullun da shayin ni fa'ilun zalika gadan illa in sha Allah zan yi kaza gobe ko an jima ka ce in sha Allah don yanzu in Allah ya kashe kai a kai ya za ka iya ba abin da za ka iya ga sani ba ma za ka yi an jima dai ya wanda yake ruduwa a cikin amalihi ko amalihi gurace-guracensa amalihi kuma gurinsa tattare da haka ya sani wa aidil mana ya hannaye na mutuwa taqriduhu bi miqradin fi ajalihi suna nan suna tafartarsa da abin farta ko kankararsa ko ɓamɓararsa da maɓamɓari na ajalinsa ya za ka bari a guri ya ɗauke ka ka sani ko ita mutuwa hanyoyinta hannayen mutuwa ɗin nan kullum suna nan suna ɗibanka suna ɗibanka suna ɗibanka su ne kwanuka yau din nan idan kawaye gari gobe ka ƙara kusatan lafira ka nisanci duniya gobe in kawaye gari gobe ka ƙara kusatan lafira ka nisanci duniya kwanukan ka na zama duniya in shekara ɗari nawa aka baka suna ragewa na zuwa lahira din nan suna kusata kai ba ka tunani da wannan ya za ka bari ka rudu da guri ya za ka bari wani ya raba ka da Allah kuma ka san ba daɗewa sai ka ji kanka a cikin kabari sai ka ji kanka babu ka kana mace sai ka ji kanka an tayar da kai an tambaye ka man rabbuka sai ka ga kanka gaban Allah tabaraka wa ta'ala wata rana a wurin hisabi yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba Allah ya sa rana ta zo mana da kyau ya magaruran bi sihatihi ya wawa wanda yake ganin shi na da lafiya wai lafiyan nan haina bari yana ruduwa ya magaruran yawon da yake rudadde bisa hatihi da lahiyar da ya ga Allah ya bashi wa badanihi da kyawun jikinsa kulla yaumin fintifat fintiqat kuma ya zani kullun wannan abin a cikin walwalewa cikin ragewa ne domin komi kurciyanka da ka dan taba shekaru kaɗan musamman in ka kai shekara arba'in to da kayi shekara uku ba a ganka ba in wani ya ganka ba ka ƙara girma ba ne Allah sarki ya ko ƙara tsufa ya ƙara tsufa in ka ƙara waɗansu ka kai hamsin wanda ya san ka shekara talatin in ya ganka sai waye wannan wani Allah sarki kowane san shi yana samari ko ya ƙara tsufa haka zuwa sittin wanda ya san ka shekara hamsin ya ganka ma an shekara sittin sai ce ka ƙara tsufa haka lokacin da wanda ya san ka shekara uku ya ganka shekara goma ce ka ƙara girma kana cikin girman kenan amma da ka kai hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan dinnan sai ga kullum ragewa ake yi thumma raddanna fa asfala safili kuma wannan a fili yake kowa ya san haka ya za ka yi ka rudu da wannan lafiya da kyawun jikinka in tsufan ya kama fa da ka kai shekara 60 fa duk abin da kake shafawa duk jin daɗin ka sai an gane kai tsoho ne tafi ka kwankwale gemu ka aske shi ka shafe wai kar a gane kai da cijo ne ka a ga furfura ka aske gashin kai ka samu wannan mai ka shafa ka wannan wannan mai wai kai fata ta, ta, ta, ta nuna tsufa tafi dai tafi dai duk abin za ka shafa ka shafa da shekarun sun ƙara yawa da an dube ka kai Allah wannan ba ya tsufa wallahi kurciyar ɗaya ce yana son rayuwa amma Allah ya tsufa har ka kai tafiyar kama da gani wurin tafiyar ka a gane kakon biyu to ya za ka yi wahalar kanka a wannan shirya da Allah kawai dan adam Allah ba mu ikon shiryawa ya man yafna kulla yawmin baduhu satafna wallahi al-abad ya man yafna kulla yawmin baduhu ya wanda wawa dan adam ya kai dan adam wanda yake kullum kulla yawmin kullun kullun yafna ba'duhu sashen sana raguwa ne dan adam kenan ya wanda yake kullun sashen sa raguwa yake yi kullun ka waye gari ka ragu ba karuwa kai ba satafna wallahi al-abad wannan sashen sashen da kake da shi na jikin naka ƙarfin ganinka yanzu ya kai hawa kaza ƙarfin jiyojinka sun kai hawa kaza ƙarfin ƙwaƙwalwarka yanzu ya kai hawa kaza ƙarfin jinka yanzu ya kai hawa kaza to wannan sasannun kullum ragewa suke yi kaga kayan da kake ɗauka lokacin da kake shekara talatin yanzu da kai kai hamsin ba ka yi ɗaukansu ka da ke ɗauka shekara arba'in ka kai sittin ba ka ɗaukar su irin tafiya har mutum ya kai ma ga abin da bai maida wani abu ba amma ba iya sai ci kai Allah sarki ina ba ka lokacin ka kai na wani ga abu ka mutum zai faɗa da kansa oh Allah sarki lokaci kenan kaga yanzu ba na iya yin kaza amma da mu ke mu ne muke yin kaza mu yi kaza mu je wuri kaza ƙasa mu ɗauko kaya mu yi kaza mu yi kaza amma ina yanzu zuwa wurin ma lalura ne a gare ka balle ɗauko kaya kai ma ka zama kayan wani lokaci sai an ɗauke ka an kai can ka zama kaya to kai da ka san wata rana kai daga ɗaukan kaya ka san wata rana kai ma za ka zama kaya ai ya kamata ka shirya naka kaya tukuna tunda ka san sai an ɗauke ka da kai da kayan ka wata rana ya gafilan an zadi ya wanda ira kana ga barin guzuri wa kad anzarahu ba'da sawadi albayat وقد حقيقة غاشي البياض فرفرة أنزره تاغر قديشي بعد السواد bayan bakin gashi da kai ne da ba gashin ka baki wilit yanzu in ka duba ya zama ya zama fari fari to ka nuna kenan mutuwa ta fara barbada ma ka gishiri kenan ka gosan duk abin da kaga an fara zuba abincin da aka fara zuba ba gishiri to ya isa a ci shi kenan saboda komi ta daɗe ko a ci ko ya rube tun an sa masa gishiri saboda kana fara furfura wallahi kai ta kanka awalam nu'ammirku ma tazakkaru fi man tazakkara wa ja'akum an-nazir ga nazir mai gargadi furfura nazir mai gargadi manzo ko malamin da ima wa'azi duk sun riga sun zo sun yi maka wa'azi amma kai baka gyaru ba kana tsufa amma kana ƙara son kurciya da da, da harkar more rayuwa wani irin wauta ne wannan kake yi ya wawa in ji malam ya ƙalilar ihtiras ya mai ƙaramcin kariya kai kasan kayan kariyarka ba su da ƙarfi wani bulun ya alhali kibau masu suka harsashe harsasai na mutuwa biwalu iradin masu tsawon hauru ne idan suka harba aka harba wannan mashan to to wannan hauru-haurun da yake da shi mashan mai tsawo ne in ya- ya- aka canna shi a jikinka to lallai sai ya halaka ka ba mai hauru ne da ka dallashe ba ko zarto ne aka ce maka haurunsa masu tsawo ne ma- ba ka san ba ɗaya da wani suka dallashe ba in sun dallashe ne sai a ce sai an ɗaɗa an ɗaɗa haurunsa sun ce sai an gyara to mai tsawon haurun nan ka san shi kam in ya gagira hakan na a yanki to wannan hauru na masuna na mutuwa ga su da kaifi ga su da tsawo kuma ga ka kai ka san baka da wani chemical ah, ko kuma a ce maka wani garkuwa da ka tanada wanda zai iya baka kariya ga wannan kaihin mashan kaifin mashan wannan harsashe na mutuwa baka da shi to me za ka yi ba abin da za ka yi ya man yusaku ila mawalidi talaf wa kan nazahatil hiyad ya wanda isani da kansa ana kora shi ne yusaku ana kora shi ila zuwa ga mawalidi talaf mashaya ta halaka magangara mashaya ta halaka ta bala'i kogi ko mawarid da mashaya ne kamar manahil ne wanda muka yi magana a dazu waɗanda zatil hiyadu ga su ko wannan tafukan inda za a fada an riga an yashe su sun yi zurfi sosai kuma ka san ciki za a kora ka ka fada in ka fada ka dinga tsalilin do a ciki ba ka iya kai ƙasa ko dai a yi wuta ko a yi aljanna kuma ka sani dole sai an ingiza ka a wannan taukin fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to shirya mana yadda za ka yi ka samu aljanna dinnan ka zama fil jannati ba fi sa'ir ba kuma aljanna dinnan na ake shiryawa da ita da yardar Allah kuma wuta din nan ne ake ake fadawa a cikin ta da yardar Allah to i aiki mana don ka samu aljanna wa quli malu fa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu kullun ya'malu ala ala ala kullun muyassarun lima khuliqa la ya dhahikan ya mai dariya wawa wa uyunul fana alhali idan dani na karewa ghairu gamadin ba su rintse ba ka sani kana dariya ta hauka alhali ko idan dani na karewa ba su rintse ba suna ganin ka karewa za ka yi za su kama ka to dare mi za ka yi eh? tunda ana ganin ka duk inda ka kudi ka fa aina eh, aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada za a kama ka duk inda ka shiga to dare mi za ka yi ana neman ka za a kama baka da wurin gudu dare mi za ka yi mutuwa na neman ka ta kama baka inda za ka laɓe mata dare mi za ka yi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wa labakaitum kathira da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariyan da kuke yi da kun yi ta kadan wallahi da kun yi kuka da yawa da kukan ku sai yafi dariyan ku yawa in ko mutum ya dariyan banza to lahira zai yi kukan gaskiya fal yawmal ladhina amanu minal kuffari yadhakun Allah kiyaye mu liman hadhihi al-awqatu bayna yadayhi kayfa yaqdiru jafnuhu alal igmat to wai ga wanda ya san hadhihi al-awqad wadanga lokutan da muka zana suna nan a kansa ba yanda ya iya sai abubuwan da muka faɗa sai sun same shi bai ne dai suna gabansa sai ya cin musu kaifa ya kadiru jafnuhu yaushe ne wanda isan haka ne idanunsa za su iya suke da dama alal igimadi ga su kwanta su runtsa saboda jin daɗi ko su runtse su fita batun abin da ake faɗa ɗin nan kuma ya riga ya san hanyar nan sai ya haɗu da wannan haɗari hanya ce za ka bi an gaya maka akwai haɗari akwai kwazazzama ramu akwai duwatsu akwai waye akwai to yaushe za ka rintsa idanunka kuma ka san za ka haɗu da haɗari kai direba kana cikin mota yaushe za ka rintsa idanunka ka san akwai haɗari a hanya to yaushe za ka yi kunnen uwar shegu da wa'azin da ake maka ɗin nan kuma waɗannan matakan da aka faɗa a wannan hanya ta tafiya to dole sai ka haɗu da su me ya kamata ka zama alal basira kar ka fada a cikin bala'i Allah kiyaye mu ya kiyaye mu ga fadawa cikin bala'i to wannan shine karshen mau'iza kuma shine ƙarshen wannan kabira na ashirin da tara sai dai lokacin da Allah ya dawo da mu idan muna da sauran kwanuka insha Allah za mu ɗora a cikin kabira na talatin da fatar Allah ta baraka wata ala ya muna gafara ya fi muna zunubanmu manya da ƙanana wanda muka yi a fili da na bayyane tsofaffi da sababu da wanda za mu yi nan gaba albarka annai muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya masibin da suke damu mu dinnan Allah ka yaye mu na su albarka Muhammadu Rasulullah ma musu mulkin ƙasar nan namu Allah ka saita mu na su ga daidai kai musu muwafaka ga daidai abinda ba daidai ba Allah ka ture su ga yin sa ko tuna shi mu ma Allah ka yi mana hakan Allah ji kamar na gafara dukkanin jama'ar musulmi gaba ɗaya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu yi karshen ƙwarai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم